الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو قوتن ذي الحجة جراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da sha uku ga watan bakwai a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine kasa ɗinmu na arba'in da uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun tsaya a hadisi dangane da maganar abin da ake faɗa bayan an ji liman ko ladan ya kira sallah ko kuma ya tada ikama shine hadisin jabir dan abdullahi da yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kala hina yasma'un nida duk mutumin da ya faɗa lokacin da mai kiran sallah ke kiran sallah ya ce allahumma rabba hadhihi da'awati tamma ya allah ubangijin wannan kira cikakke wassalatil qa'ima kuma ubangijin wannan sallah tsayayya ati muhammadan alwasilata wal fadila Allah ka ba wa annabi wannan kusanci da wannan falala wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta kuma ka tadahi a wani muqami wanda kai masa alkawari wanda yake wannan muqami abin yabo annabi yace halat lahu shafa'ati yawm alqiyama wannan mutumin ceto na ya tabbata a gare shi a ranar tashin alkiyama to sai malam yace fa'idatun ga wata fa'ida يستحب للمسلم الإكثار من الدعاء بعد الآذان an so ga musulmi ya yawaita yin addu'o'i bayan an kira sallah bayan kiran sallah kafin a tada ikama an so musulmi ya yawaita addu'a an gane ko bainal azani wal ikama tsakanin kiran sallah da tada ikama sai ce fa inna du'a hina idin mustajab domin addu'a a daidai wannan lokaci da aka kira sallah kafin a tada ikama karɓaɓɓiya ce kuma muna cikin matsalolin da muna da buƙatar ire-iren waɗannan fa'idojin iya kaɗai matsalar da take faruwa a ƙasar nan ya kai a ce mutum yana kirdajen lokaci muhimmi wanda ake karɓar addu'o'i yana sa ƙasar a cikin addu'a haka ne? saboda rigingimu da suke kasar da fitintunu da matsaloli wato sun wuce tunanin mutane to ashe kenan ire-iren waɗannan gurare da aka ce ana karɓar addu'a kuma ba a keɓance kalar addu'ar da za ka yi ba duk abin da ka roƙa a irin wannan gabar to abu ne wanda za a iya amsa maka da izinin Allah an kira sallah kafin liman ko ladan ya tada ikama to wannan yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske sannan kuma satin da ya wuce na faɗa mana cewa addu'a ibada ce Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku Allah ya ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin lallai waɗanda suke girman kai dangane da addu'a dangane da bauta mu kun ga addu'a ce amma sai ce dangane da bauta mu maimakon ya ce dangane da yi min addu'a sai ce dangane da bauta ma'ana sai mai da addu'ar kamar bauta ce kai tsaye ya ce za su higa cikin wutar jahannama suna kaskantattu wulaƙantattu akwai wani hadisi da ake cewa wai ka daina addu'a ya fi a kan kai hasbi min su'ali ilmuhu bi hali saboda ya ishe ka ba sai ka gaya wa Allah damuwarka ba dan ya fi ka sanin halin da kake ciki wannan hadisin bai inganta ba cikar musulmi shine ya zama yana addu'a yanzu wani abin da zai baka mamaki shine sunan sallah fa ma'anarta shine addu'a suratul fatiha gaba ɗayanta ko mu ce rabinta gaba ɗaya addu'a ne har hadisi ya tabbata cewa manzon Allah ya ce Allah ya ce ya raba suratul fatiha tsakaninsa da bawansa idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce bawa na ya gode mu har zuwa lokacin da zai ce iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in duka Allah yana cewa bawana ya yabe ni bawana ya gode min bawana ya kaza wannan tsakanina ne da bawana ihdinas siratal mustaqim kana roƙon Allah ya shiryar da kai hanya madaidaiciya duka wannan addu'a ne har zuwa ƙarshen wannan sura to wannan ya ishe mu mu gane cewa gaba ɗaya addinin mu yana da alaƙa da addu'o'i domin babbar ibada da tafi kowace girma bayan shaidawa babu abin bauta bisa cancanta da dacewa sai Allah ita ce sallah ma'anar sallah kuma da larafi a salatu bi ma'ana addu'a ma'anarta shine addu'a to ita addu'a ana buƙatar yawaita ta Allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko ya tabbata daga Anas ɗan Malik Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa Anas ɗan Malik yadda yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce addu'a la yuraddu bainal adani wal iqama ba a mai da addu'a tsakanin iqama da ta da kiran da kiran sallah da ta da iqama hadisi ne sahihi karanta sahihu sunan abi dauda da sunan nasa'i da dai shauransu ma yustahabbu lil mu'adhdhin me ake so mai kiran sallah ya ainihin wato kasance kafin ya zama mai kiran sallah mai wanne irin abubuwa ake so ladani ya siffantu da su kafin ya zama ladani malam ya ce yustahabbu lil mu'adhdhini an so ga mai kiran sallah an yattasifa bis sifatil atiya da ya siffantu da siffofin nan masu zuwa duk wani ladani da yake kiran sallah to akwai siffofin da ake so sai ya siffantu da su sannan ya ci gama cikakken lada malam ya ce na farko an yafta giya bi azanihi waje hallahi duk wanda zai zama ladani to ya zama Allah yake nufi da ladancinsa ma'ana so yake kawai Allah ya bashi lada zama kun fahimci magana kada ya zama duniya yake nema ba kuma wannan ladanci ba kawai duk abin da ake na harkar addini to ya zama babbar manufar ka ta yin wannan abun shine kana neman Allah yarda da kai ne ya baka lada ya ma rahama idan wani abu ya zo ta hanyar wannan abin da kake na ibada to ba laifi bane ka amfana da shi amma kada ya zama shine asalin target ɗinka jama'a kuna fahimta kar ya zama shine asalin manufarka duk abin da aka ce wannan abin na addini ne to kar ya zama kana yin sa ne amma asalin manufarka a ƙarƙashin ƙasa duniya kake nema da abu ranar da ɗaliban algarkawi suka zo na kawo wani hadisi wanda muhammad nasiruddin albani ya fitar da shi a farko farkon littafinsa mai suna qiyamu ramadan fadluhu wa kayfiyatu ada'ihi wa mashru'iyyatu jama'ati fihi farko farkon littafin yace laqad sahha an ibn mas'ud mawqufan amma marfu'an hukumuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يحرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة قالوا ومتى ذاك قال إذا ذهبت علماؤكم وكسرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم waltumisati duniya bi amalil akhira wata hukiha li ghairi dini annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbansa kaifa antum idza labisatkum fitnatu wannan hali za ku tsinci kanku idan wata fitina ta zo ta lullube ku ya harum fi hassagir wannan fitinar yaro a cikinta zai girma har ya tsufa a cikinta ya harumu fi halkabir afuwar babban mutum a cikinta zai tsufa har ya tsofe wayar bofi hassagir yaro karami kuma a cikinsa za a yi tarbiyyarta a cikinta za a yi tarbiyyarsa annabi ya ce wayar ta hannasu sunna wannan fitinar mutane za su riƙe ta kamar ita ce sunna manzan Allah ya ce idza turika minha shay'un daga an bar wani abu daga cikin wannan fitinar kila sai ka ji an koma ana surutu a gefe ana cewa turikati sunna an bar sunna an bar sunna an bar sunna me annabi yake ishara wa sahabbai jama'a bid'a bid'a ce jama'a za su zo su rungume ta sai su mai da ita kamar ita ne sunna idan ka batta sai a ce ka bar me kabar suna bari ba ku misali yanzu da Allah sakin hannu a sallah meye ne bid'a ne ko amma yanzu idan ka bar shi maimakon a ce ka bar bid'a ka yi sunna amma me ake cewa ka bar sunna ka abin ka bar bid'a ka yi sunna ma'ana ka bar sunna ka yi bid'a cewa sakin hannu shine sunna a gurin wasu haka dai ko ba haka ba kaga bid'a ne amma jama'a sun mai da ita menene sunna shine abin da annabi yake ishara idza turika minha shay'un qila turikat sunna idan an bar wani abu daga cikin wannan bid'ar sai mutane su ce an bar sunna alhalin kuma wannan abun yin sa bid'a ne jama'a kun fahimci maganar da kyau ku lokacin da mutum ya azumi menene sunna a cikin shan ruwa shine a sha da wuri ko kana tsaya a bata lokaci ka ga wasu idan ka sha da wuri suna cewa kayi bid'a ko ba haka bane suhur ana so a ne a jinkirta kar a yi shi da wuri ka ga wasu idan ka jinkirta shi dab da kiran sallar asuba ana bai wuce saura minti sha biyar ko ashirin ba a kira sallar asuba na shiga sallah idan kai suhur daidai wani lokacin sai wasu ce kayi bid'a wani ma an kai wasa ya ce baka da azumi amma fa hakan shine sunnar manzon Allah ya zama tsakaninka tsakanin kammala suhur ɗinka da ta da sallah ta asuba kada abin ya wuce minti ashirin ashirin da biyar talatin in dai har ya wuce haka ya kai awa ɗaya ka gama suhur sannan aka samu kusan awa ɗaya kafin a shiga sallar asuba wala ka yi bid'a jama'a kun fahimci magana to amma idan ka jinkirta suhur sai wasu ce ka yi bid'a bid'a sunna kai amma sai a ce ka yi bid'a shine annabi yace idza turika minha shay'un qila turikatis sunna to da annabi ya zo wannan gabar kalu sai sahabbai suka ce masa wa mata zaka wannan abin yaushe zai faru ya manzan Allah a yanzu ne da kake magana ba magana wannan matsalolin ba amma yaushe wannan abin zai kasance to sai annabi ya lissafo wasu abubuwa ya ce idan sun faru to waɗannan abubuwan za su faru sai manzan Allah ya ce idan za habat ulama uku na farko idan malaman ku suka kare to in an ce malamai sun kare wani zai ce ai gashi muna da malamai da yawa ko to abin da annabi ke nufi kamar yadda malamai da suka zo sharhin hadisin suka faɗa abinda annabi ke nufi da wannan magana shine malamai waɗanda suka cancanci a ce musu malamai irin malaman da za su kalli ayar alkur'ani su cire fikihun da ke ciki su zaƙulo wani hukunci da wata fa'idar da duk malaman da suka yi rayuwa kafin zuwansu ba su sami irin wannan ilimin ba wato malamai waɗanda ilimin sun ƙoshi da shi har suna iya samar da wasu tunanuka da ilimomi da zai tabbatar da cewa su ɗin malamai ne jama'a kun fahimci magana to to idan irin waɗannan malaman suka ƙare kaga kenan tun daga kan shi kansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan ka dawo kan sahabban shi ko sannan ka dawo kan tabi'ai ka dawo tabi'u tabi'ina ka dawo ka dawo waɗannan qurunul mufaddala karnoni guda uku masu falala wanda a cikinsu aka ci kasuwar musulunci aka cinye gaba ɗaya zamanin su imamu malik imamu abin darul hijira zamanin su imamu bukhari wanda imamu bukhari dinnan jama'a imamu bukhari dinnan tun yana yaro malaminsa ya gane cewa wannan za a amfana da shi mafarki ya yi cewa annabi yana zaune shi kuma ya ɗauki mafifici yana wa annabi fifita sai zo sai gaya malamin shi sai malamin ya ce kai ya ce eh ya ce to ka dage alamu sun nuna kai ɗin nan za ka tashi kai ilimin hadisi ka kara hadisan annabi ka yi musu hidimar da za ka kora duk wata ƙarya da ake yi a cikin addinin musulunci ta fannin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne fassarar mafarkinka shi ne wannan fifita da kake wa annabi kana wa annabi fifita ma'ana kana kora duk wani abin da za a yi wa annabi ƙarya nan gaba kai za ka wanke annabi da shi kuma ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata sahihuhu ba'ad al-qur'ani afdalu kullu kitabin wa bihi al-mu'awwalu kitabu sayyidil wara wa dhabu anhu bima yaqulu kul kadhabu haka mawaki yace sayyidul bukhari bayan qur'ani babu littafin da ya kai shi falala duk wani littafi idan zai ce rawahu to in dai akwai bukhari sai ya fara da shi kafin ya ce wani ina fata an fahimta yace littafin bukhari littafi ne da aka rubuta shi dan a kare annabi daga ƙaryar makaryata jama'a kun fahimci magana kaga imamul bukhari mafarkinsa ya zama menene ya zama gaskiya to tun yana karami haka ya taso imamu muslim imamu darul hijira an gane ku haka idan ka ɗauko duk malaman nan ana gaya maka tarihin yadda suka taso da yadda suka yi karatu sai ka sha mamakin yanayin yadda layuwarsu take to irin wannan malaman annabi ya ce idan suka ƙare a dawo nan kurkusa irin su abubakar mahamudu gumi allah ya gafarta mishi irin su muhammad bin abdul wahab wanda sun yi zamani ɗaya waɗannan malaman guda uku kusan zamani ɗaya suka yi rayuwa na farko muhammad bin abdul wahab yana kasashen hijaz bangaren saudiya da shauransu na biyu shine usman bin muhammad bin usman bin fodi allah ya masa rahama na uku shine wane ne waɗannan su rayuwa suka yi kusan lokaci ɗaya sannan idan ka gangaro sai ka dawo kansu irin abubakar mahmud gomi allah ya masa rahama ka gangaro nan kurkusa kenan shekaru ashirin abin talatin arba'in hamsin da ta wuce wannan tsakankanin da irin su malam jibril ibn umar wanda suna tare da su usman bin fodi wani mutum ne wani babban malami ne a kasar nijar a kasar akadas to irin waɗannan malaman a waye gari babu su to sannan a sake gangarowa a taho karnin mu na yanzu shekaru ashirin ashirin da biyar talatin da suka gabata fiye irin su malam ja'far irin su malam albani da dai shauransu to a gangaro har zamanin mun nan wanda muke raye irin su dr sani umar rijiyar lemo irin su dr ahmad biyuki da shauran manya-manyan malamai da muke tare da su to idan irin waɗannan malaman suna karewa ba a mai da gurbin su annabi ya ce to wannan bala'in zai dinga samun mutane hine idza zahabat ulama'ukum wa kathurat qurra'ukum to sai annabi ya ce malamai suna karewa amma kuma alrammomi suna yin yawa jama'a ana samun alramomi ko ba a samu duk ƙarshen shekara ka je kaka ga samford da ake yi na walimar waɗanda suka bi suka haddace alkur'ani makaranta kaza mutum 25 makaranta kaza mutum 30 wata makarantar ma an yi wani katari ka ji mutum 200 ko 50 60 70 shine idza zahabat ulama'ukum amma kuma wa kathrat qurra'ukum sai annabi ya sake cewa wa qallat fuqaha'ukum amma masu fahimtar addini a cikin ku suka yi karanci malamai sun kare alarammomi ga kira'a amma za ka tare mutum ka ce masa ya fassara ma aya ɗaya samfare da fassara irin ta manzan Allah ko irin ta sahabbai wallahi ba zai iya maka ba haka ne ko ba haka ba shine wa qallat fuqaha'ukum masu fahimtar addini suka yi karanci to lokacin wannan bala'in zai samu kuma yanzu a cikin abin da muke kenan masu fahimtar ba masu addini ba ku fahimci maganar masu addini akwai su da yawa za a ga mutum da malin malin da riga da mutunci da gemu da komai amma wallahi kana taɓo shi a cikin addini zaka ji bai san komai ba kuma ba abin da ya dami mutane don haka mutane ba su tsaya suka fahimci addini ba wa qallat fuqaha'ukum sai ce wa kathurat umara'ukum shugabanninku suka yi yawa in shugabanni suka yi yawa ina ma'anar haka yanzu idan ka ɗauko najeriya shekara talatin arba'in hamsin da ta wuce masu juya ta wasu 'yan tsiraru ne kawai ko ba haka ba ne daga shugaban ƙasa sai gwamnoni gwamnonin ma na wasu shiyoyi ne ko ba haka ba ne yauwa gombe nan ina yawa north da west su ne gwamnonin sai kuma ina can south ko su ma suna da nasu duk gaba ɗaya he ka ji kwata-kwata ƙasar waɗanda suke rike da ita ba su wuce mutum 25 ba zuwa mutum 30 da ba shugabannin da yawa amma kuma ana me ana adalci shugabannin ba su da yawa amma ana rike da ƙasar cikin adalci shine wa kathurat umara'ukum shugabanni za su siya amma yanzu ka duba ka ga ga shugaban ƙasa ga 'yan majalisu na tarayya ga refs refs na tarayya ko ga gwamnoni gwamnonin ma yanzu kowace jiha ba maganan shiya shiya ba na fata kun fahimci magana sannan idan ka zo ita kanta jiha sannan ga ministoci eh ga ministoci zamanin sardauna fa daga firimiya ne sai waye eh na sai gwamnoni uku daga firimiya sai president sai gwamnoni kwaya uku su suka rike fa arewacin najeriya aka zauna lafiya ake ta wannan abubuwan adalci duk wata mai babbar gada da kake gani wani gadar numan wani gadar ina ne wallahi duk su suka yi su yan tsiraru mana amma wallahi malam sun rike kasar da adalci duk wasu manyan ayyuka da ake ji da su a yanzu waɗannan bayan Allah su suka yi su amma ga ninkin ba ninkin su sun zo yanzu sun gagara ɗaya bisa goman abin da suka yi haka ne ko ba haka ba to shine annabi ya ce wa kathurat umara'uku shugabanninku za su yi yawa da ɗan shugabanni ne kaɗan za su ke rike da ku kuma kowa ana kyautata masa daidai gwargwado amma yanzu sun taru da yawa amma sun zama taron yuyuyu ba abin da suke iya muku na alheri wa kafurat umara'ukum sai annabi ya ce wa qallat amna'ukum sannan amintattunku kuma za su yi karanci ga shugabanni sun yi yawa a ƙasa amma kuma masu amana yan kaɗan ne jama'a haka ne yake faruwa yanzu ko ba a faruwa hadisin annabi ka ɗauki littafin kiyamu ramadan ko da daddaren nan ka buɗe farkon shafi na biyu ko na uku abin hadisin da annabi ya fara buɗewa da shi a farkon littafin abin nan abin nan malam muhammad nasiruddin albani ya fara buɗe hadisin annabi da shi a farkon littafin ka buɗe ka ji ko a daren nan kana da littafin kiyamu ramadan ka buɗe shi so manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa ƙallat amna'ukum amintattu masu aminci a cikin wanda za su rike amanar jama'a za su yi karanci sai manzan Allah ya ce wal tumisati duniya bi amalil akhira za a dawo ana neman duniya amma da aikin me da aikin lahira ana ramma ne ya karanta qur'ani ya haddace amma ba lahira yake nufi da ita ba so yake samu duniya da wannan kira'a jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko malami ne mai tafsiri malami ne mai huduba malami ne mai ta'alim asali lahira ya kamata a nema da wannan aikin amma me yake nema da shi duniya shine wal tumisati duniya bi amalil akhir a dawo ana neman duniya da aikin da asalin sa me ake nema da shi lahira hadisin manzon Allah ne jama'a wal tumisati duniya bi amalil akhirah a dawo ana neman duniya da aikin lahira to shine abin da ya kawo sa na kawo wannan maganar shine sharaɗin ladanci na farko da malam abdulazim albadawi ya kawo mana shine ladani ya zamanto an yabtaghiya bi azanihi wajhallahi ya zama ladancin da yake yi dinnan me yake nema da shi fuskar Allah Allah yana ke nema kawai ya da shi baya neman wani abu na duniya limancin nan da yake yi me yake nema Allah ya masa Allah ya yarda da shi babu abin da yake nema da shi na duniya kira'an nan da ya iya me yake nema da ita ya zama lahira ce damuwarsa ba abin da ya dame shi da duniya amma kamar yadda na faɗa idan a cikin tafiya kana nufin Allah har cikin zuciyarka buƙatar ka shine al'umma su fahimci addini al'umma su gane musulunci al'umma su yi aikin alheri wannan shine manufarka a can karkashin zuciyarka to amma a dalilin wannan kuma sai Allah ya maka wani buɗi na arziki to wannan kuma wani abu ne daban jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko sai zamto asali manufarka Allah kake nema amma shi kuma Allah da ya ga da gaske kake sai ya maka sanadiyar alheri ta dalilin wannan aikin to wannan kuma wani abu ne daban bai ci karo da abin da muke magana ba shi yasa duk abin da za ka yi bawan Allah ka sa Allah a gaba kar ka nemi duniya idan ka nemi lahira da wannan aikin wallahi sai Allah ya baka lahira kuma ya hada maka da menene da duniyar idan kuma ka kuskura ka nemi duniya da wannan aikin dama dai lahira ka yi asara ta dan ba ita ka nema ba haka ne duniyar kuma baka da tabbacin samunta domin man kana yuridu al'ajilata ajjanna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا na fata kuna fahimtar magana saboda haka Allah ya ce kalla bal tuhibbuna al'ajila ya ce me wa tadharuna al'akhirah Allah ya ce kalla bal ba haka bane tuhibbuna al'ajila kuna son magaggauciya ne duniya wa tadharuna maza al'akhira kuna watsar da lahira jama'a kun fahimci magana da kyau ku yawwa saboda haka mutum ya nemi lahira da gidan haka annabi ya ce wal tumisati duniya bi amalin akhira sai ya ce wata hutfiha li ghairi dini ya zamanto ana neman fiqihu a fahimci addinin amma ba dan ake ake fahimtar menene addinin ba dan ai jayayya kai jayayya da waɗanda ba su kai ka karatu ba ka yi alfahari ka nuna isa yanzu ku duba yadda audu jabberi ya dinga cin baki jama'a da alfahari duk binciken abdul jabbar ya ƙare akan ya za a yi musu da malaman sunna haka ne ko ba haka ba ga manya-manyan abubuwa da ɗalibansa ba su iya ba na addini ya tsaya ya koya musu ya iya koya musu ba su iya sallah ba ba su iya azumi ba da yawa daga cikinsu ba su sanya ake wankan janaba ba haka ne ko ba haka ba da sauran abubuwa na ibadu a ɗauko littafi na fikihu ko littafi na ibadat ko littafin tauhidi a ajiye a karanta musu a ganar da su addinin Allah ba wannan ce aikin ba babban aikin shine a yi bincike a gano a cikin bukhari an samu wata ruwaya da ta zo da wata ma'anar da shi ya fassara ta da kanshi shi ba fassarar magabata ba wanda wannan fassarar tasa take ɗauke da saƙon ɓatanci ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam aikin abdul jabbar kenan kullum ga cika baki ga kuri ga alfahari to shi kuma inna allah la yuhibbu kulla muftalin fakhur allah duk wani mai jiji da isa da alfahari dama Allah ce baya kauna shi kuma ba zai taimake shi ba jama'a wani mutum ne fa ya fito yana tafiya sai yana toroko yana babakere yana nuna wata isa ne sai Allah ya turo mala'ika sai ya daki kasar da yake tafiya a kai sai ta ɓare sai ya afka a ciki annabi ya ce fa huwa ya tajarjaru fiha ila yawmil qiyama tun daga wannan ranar da aka dirka kan da ke har zuwa rana mai kamata yau yana ta yin ƙasa bai ƙarasa ba sai ranar tashin alkiyama saboda ya ɗauki ɗabi'a ta nuna isa ɗabi'a ta babakere izza da nuna kai wata tsiya ce ka ce duk duniya ba wanda isa ya tattauna da kai har malaman da suka kwanta dama shekaru 500 ka ce har da aljanuwa ko kaji ya ce malaman mutane ma sun yi kaɗan har da malaman aljanuwa ba za su iya yin magana da shi to amma ka duba ka ga me ya faru sai gahi ba a je ko ina ba eh ga AC tana bugawa amma gumi tun daga tsakiyar kanshi har tsakiyar 'ya'yan golayen shi jama'a ku yi hakuri an gane magana da kyau ko saboda ya ɗauko wa kansa ruwan dafa kansa jama'a ba a alfahari ba a alfahari da ilimi ba a alfahari idan ka ci wa Allah fariya ya sa bahaushe ya ce mai fariya wawa ne kai bahaushe ya burge ni billahi lillahi wallahi malam sai ka zo irin wannan abin ya faru idan ka fassara maganar hausawa sai ka ga magana ta fito karara to ba alfahari waɗannan bayan allah irin su dr rabi umar rijiyar lemu sun yi karatu karatun da ya wuta tunanin mutane amma ba sa alfahari haka za ka ga suna magana da tawabu suna kankan da kai tun muna yara wallahi tun ina yaro na ji wani kaset wanda watakila wasu ku za su tuna shi ya kai dan kwana a musulunci wanda aka yi a saudiya za ka ji muryar da yanayin daukar ya bambanta da irin kaset ɗinmu na yau da shi dr rabi umar rijiyar lemo da dr hannu umar rijiyar lemo suka yi kaset ɗin tun suna jami'atul islamiyya ta madina ana yi ana jawo ayoyi da wane ne magana ce akan tauhidi zalla da akida waɗannan bayan Allah sun yi karatu fiye da yadda mutane suke zato amma ba sa cin alfahari kuma kullum abin da suke gaya Abdul Jabbar shine ya tuba ya bar wannan aƙida ya dawo kan tafarki mai kyau in ma ya ce ba zai fita daga ɗariƙarsa ba ya riƙe ɗariƙarsa amma dai ya daina waɗannan maganganu ya daina ɓatan cewa annabi ya daina ɓatan cewa sahabbai ya daina zagin anas akwai wani ɗalibinsa sani oris da Allah ya saurari sani oris ka saurari maganganun ku maganganu ne wanda in ka ji su wallahi za ka ji cewa maganganu ne waɗanda kai za ka ji shi yana in yana magana aka ɗauka ma buge ke amma buge ma yake ko to duk da ba mu shaida ba ba mu sani ba ko maganarsa ne haka eh amma wallahi maganganu ne masu kyau maganganu ne masu kyau tun da munasabar karatu ne ku yi haƙuri barin kunna muku kuji a ɗauke shi a karatu shi ma wallahi akwai darussa ne jama'a a cikin ire-iren waɗannan al'amuran da suke faruwa dole ne mu dinga jin tsoron Allah wannan addinin ba na wani bane addini ne na waye na Allah saboda haka in kace zaka ci alfahari da shi Allah sai ya kunyata ka eh kaga ba a je ko ina ba Abdul Jabbar ya ji kunya jama'a yanzu kuma wai ya dawo yana tuba sani oris ya ce ai fir'auna ma san da ya wahalar da annabi musa tukuna ƙarshe ya zo ya ce wai zai tuba eh ya ce wannan ai tuban rashin rashin rainin hankali ne ma wallahi ya ka ji magana bari ka ji magana
Sani Oris lokaci na ma'aiki na ƙara dawowa bisa wasu marasa kunya da na suna magana cewa ni ba ɗan kabu ba ne ba da kuma abin da na saka sakuna ya kai hankurinsa ya ci to abin da nake so zan na musu ni ɗan kabu ne ni ɗan kabu ne kuma suna cewa wai ba na zuwa cikin kafin dama ban biya zuwa wajen karatu ba amma duk inda za a fita duk inda za a fita ku tambayi na hauri shi yake koya da haurishin ku tambaye shi zai muku bayani hatta fita mukabala da ni aka fita har lokacin da muka raka shi yan sanda suka dawo da mu aka ce ba za mu shiga ba abin da ya bata wani rai mutumin nan ya ce duniya gaba ɗaya babu irinsa duk malaman kanan nan babu wani malami da wani zagawa a kan shi wannan mutum saboda yana kara aiki kuma duk wanda zai kara aiki wallahi muna bayansa mun zazzagi manyan mutanen akwai wannan mutumin na unguwanmu hannu sai ya yi kira ne na daina ganin mutuncinsa baban su ma na daina ganin mutuncinsa na fita daga sabuwarsa baba na hacci bayi na ƙarin barbar wannan mutum zai tsine har ya mutu har ya mutu yanzu sai na je na ba na ba shi hakuri a kabarinsa ma ku ce wai ba ma tare da shi ƙarya kuke wannan duk inda ake zuwa bara ma mu gaya muku tun da aka fara gurmayan nan kun san lokacin da aka buɗe a samu sa duk da abin da muka je kofar da dan kai nan masallacin isiyaka rabi'in nan da ya buɗe a nan aka buɗe a samu sa da ni da sani bonus aka buɗe a nan kofar gidan ali mai tangar lokacin da ya ce in sun shirya da shekaru uwarsa zina ta ta haife shi da ni aka yi wannan lantar sani bonus da ni aka yi gandun albasar nan gandun sabon gandun nan duk da ake ruwa da ni ake ruwa duk wani yawon gaba gaban da ake yi da mu ake yi sannan ku marasa kunyan ƙarya ku ce ni ba ɗalibin sa bane ba to ɗalibin ko dai ke wani ce ba zan zai kuma ka zo ka tuba wallahi ƙarya yake amma ya ya gama cutar da mu sai ya gama cutar da mu tun farko bai gaya mana ƙarya yake ba ya sa muka zazzai mutane muka ci mutuncin mutane sannan daga baya kuma ya zama ci ya tuba to wallahi ko ya tuba sai ya kuma masa na da daddada wallahi sai na kuma ne sa na kuma sai na kuma masallaci to da kyau wannan ya tuba rena ma ko da auna ma lokacin da yi wa annabi haruna kai annabi musa iskanci wannan irin rashin mutunci da ya fir'auna ne wa annabi musa wa a gaban faɗin musa ya ce mai kuma lokaci ne ya gaggaya mai magana ya ce ma waye ubangijin nasa ya gaggaya mai magana kuma ya biyo annabi musa ba zai kashe shi ba har suka shiga wannan kogin na mariya aka buɗe wa annabi musa ya shiga sai da ishe da ya fice shi kuma da ra'aunan da ya ga zai mutu sai ya ce wai ya tuba to irin tuban su ne da sai an nan ya yi sa har yanzu ina kan makanta tattaba ɗari biyar ni abin da yake gona mara da ke ɗari biyar mutanen nan kaji duk inda ka nuna sai duk inda kake fara kana da mutum da tattaban nan ni ina zargin ma ba ma da tattabai wani guru kullewa kai kar a ma kuɗi a gane cewa ba da tattabai wani dan ka kuma da su Allah ko ya nuna ma ƙarshen ka kuma ni na zazzali mutane da yawa Allah ma ya sani dan Allah ko kun da na zaɓa a kan wannan na neman hakuri musamman ma wannan mutum wanda ake cewa ba ɗan Najeriya ba ne ba na masallacin malam jawa na zage yi wa da tijan kun Allah ya yi wannan ya san nisa kuma na zaba a kan wannan mutum na zage shi ne saboda ma'aiki kuma yanzu mu ga duk maganganun da ya faɗa a shi shi yake tuna abubuwansa duk da ana cewa mujahidi ne amma ai yana da basira wani asan mutane su kansu suka ji abubuwan nan sun san ina da basira tun da zai magana akan ma'aiki sai dai wa mutum kuma ni ba zan ƙara ne kowa a kansa kuma na daina masa ga ɗaliban da kowa guda ya ce ya daina masa ai wa ni ni kadai wani ni ta ne zan yi wani aiki saboda ai akwai wanda ya kashe wani ɗan uwan annaba a yaƙi idan ya kashe shi daga baya ma ya je kashe sai ya mutu da lokacin da ya kashe shi ce an yi wani wanki ya kashe wancan masoyin annabi saboda ya bata wa annabi ya ce sai ya bata wa annabi ni ma ai yanzu na bata wa mutane da ke zan baranta musu billahi da zai sai na wani abu ne mutuwa ina da akan ma'aiki kowa ya san na yi ta aiki wanda wanda akan ma'aiki a ya san na ni ma na san ba wata ba a nuna da zafi ko wani wani bayis tsarin horus ne lokacin da ma'aiki ji a yanci ne na kuma suna na horus tsarin horus ne na ma'aiki na ma'aiki ni ka kuma ma'aiki mace amana kawai na yin iska in gwamnatin ta hukunta shi ko ba gwamnati shi na ma ba na kan yana ci in dai gwamnatin ta hukunta shi ba don gwamnatin ko ko a cikin da kowa amma Allah ya kare shi a cikin wani gaba ga wallahi sai ko wani shi ne karshe da shi ne ƙoris da ma'aiki
to kun ji sani oris na ma'aiki ko babu yake ba yi eh duk maganganun su irin haka ne yawanci matasan su haka maganar su take eh eh haka hasan su yake ba wai buga- ba abu ya suke ba sani oris ne na ma'aiki ni ma yanzu in na birkice muku sai ka ji na fara irin wannan maganar to to wallahi kaga idan ka ji maganganun maganganu ne wanda za ka ji su kamar na wanda bai san me yake ba amma wallahi maganganu ne akwai darussa a ciki Allah yanzu kun ga maganar da yake cewa ya ce shi abin da ya bata masa rai ya ce littattafai ɗari biyar ya ce amma ko kwaɗe ba a buɗe ba ya ce wannan abu ya bata masa rai ya ji baƙin cikin wannan abu kuma gaskiya ne ka ɗauko damin littattafai ɗari biyar mota motoci aka dinga sauke littattafai da ma ka gani wanda suka shirya odiyon saboda su ƙara nuna mutane matsayin wannan abun har jaki suka sa a hoton abin ɗin da kayan littattafai matsalladina hun milit taure ta kenan kun malam ya hamilu ha ka matsalil himar ya hamilu asfara ina fata an fahimta to wallahi jama'a wallahi kun ga wannan addinin ba a ci masa alfahari ba a alfahari da shi kai ba addini ba duk rayuwa gaba daya kar ka dinga bugun kirji kana nuna cewa kai ka fi kowa in ba kai ba ba wanda ya isa wallahi wallahi wannan kuskure ne babba ko akan gaskiya kake sai Allah ya nuna maka matsayinka balantana kana kan ƙarya ka gani to saboda haka kowa ya shiga taitayensa jama'a don haka dai a takaitan takaitawa ƙarashin lokacinmu annabi a malamai suka ce mutum idan zai karanta abin nan zai yi ladanci ya zama babban abin da ya sa a gaba shine neman yardar waye Allah ya ce an yabtagi bi azanihi wajen hallahi sai ya ce fala ya akudu alaihi ajiran kada mutum ya nemi a biya shi a cikin wannan ladanci ko wata harkar addini da aka ɗora shi kar ya nemi biya fa an Uthman bin Abil As ya tabbata daga Uthmanu dan Abil As kale yace qultu ya Rasulullahi yace nace ya manzon Allah ij'alni imama qaumi sanya ni ladanin ko shu abin limamin mutane na kala sai yace anta imamuhum ka zama limamin su na naka ka kai limamin su ne sai yace waqtadi bi abu bi adafihim in za ka yi musu sallah ka yi koyi da mafi raunin su ma'ana ka yi sallar da komin shekara saba'in ya bi ka ba zai wahala ba ka yi sallar da ko marar lafiya da aka taso da shi daga asibiti in ya bi ka ba zai jigata ba kun fahimci magana shi ne waƙatadi bi abu afihim ka yi koyi da mafi rauninsu sai ce wattahid mu'azzinan sannan ka riƙi ladani da zai dinga kira maka sallah a matsayinka na liman la ya akudu ala azanihi ajran amma irin ladanin da baya neman me lada a biya shi akan menene irin sallarsa to ku lura anan da aka ce ladanin da baya neman a biya shi to shikenan ladani ne aka zo za a ɗauka akar makallahu eh gaskiya mun ga za ka dace da ladanin masallacin nan kuma mun ji muryar ka tana da zaƙi da ƙarfin da za ka iya isar da saƙon kiran sallah sai ce gaskiya ne aka ce da haka muna so ka zo ka dinga kira mana sallah sai ce to nawa za ku biya ni to irin wannan ladanin ba a bukatar shi in ji manzan Allah amma ku a raɗin kanku ina so a bambanta abu a raɗin kanku sai kuwa ga cewa kun ɗora masa wata ɗawainiya duk inda yake zai bar abin da yake ya zo ya mai ya kira muku sallah duk inda yake zai bar abin da yake ya zo ya mai ya muku limanci ya kuka ce to a ƙarƙashin haka tun da mun ɗora ma wata ɗawainiya mun sanya maka naira kaza a duk wata za mu dinga baka dan mu rage maka ɗawainiyar abin da kake na rayuwa saboda mun ɗora ma wani aiki kun fahimci maganar da kyau ku to a nan kuma idan kuka yi haka shi ladanin ba za a ce wanda ya wanda ya sa ka'ida sai an biya shi ba kuma wannan abin da kuka bashi ba zai zamanto daidai da wannan magana ta manzan Allah ina fata kuna fahimtar magana tunda wannan ba shi ya nema ba ku ne kuka yi tunanin bashi jama'a kun fahimci magana amma in shi ya nema to nan ne malamai suka ce bai kyauta ba kuma ba haka ya kamata ba abu na biyu shi irin wannan ayyuka limanci ladanci karantarwa malamai suka ce akwai lokacin da yake zama fardu kifaya akwai lokacin da yake zama fardu aini yana zama fardu ainin ne idan ya zama babu mai yin aikin sai kai misali a ƙauye ne sai aka samu ba wanda ya iya kira'a ko ya iya kiran sallah ko ya iya karantar da ahadari sai kai suka yi taro suka zo suka same ka ala gafarta mana eto da Allah ka gan mu nan duk ba wanda ya karatu kauyen nan kaf ba wanda ya iya alifin ba'u amma kai Allah ya sa ka tashi a birni ka koyo ka iya yanzu Allah ya yi zaman ka a cikin mu ka taimake mu ka zo ka karantar da mu sai ka ce ku biya ni to anan ka yi laifi in ka karba ka cuta balbal in ji malamai saboda a lokacin ya zamo maka me wajibi sai ka karantar da su saboda kai kadai Allah ya dora wannan ɗawainiyar kai kaɗai ka iya wannan abu to in ka ce a biya ka to in ka ci ka ta balbal musulunci bai yadda ka nemi a biya ka ba amma gari ne wanda malamai ga sunan burjik limamai ga sunan burjik ladanai ga sunan burjik da yawa daga cikin mutane sun iya ladanci sun iya limanci sun iya karantarwa ya suka zo suka ce kai suke so ka zo ka karantar da su kai suke so kai musu limanci kai suke so kai musu kaza kai musu kaza sai kace a a kun ganni nan ni dan kasuwa ne a a ni manomi ne a a ni kaza ne yanzu idan kun dora mu wannan dawaine to tsakanin da Allah za ku hana ni harkar neman abinci na dan haka ku je ku nemi su malam wani su ma sun iya su suna da zama suna da lokaci ni ba ni da lokaci sai suka ce a a mu kai din muke so kai mana ina fata kuna fahimtar magana to anan sai kace to kwa in har zan muku to lalle ina fita ina nemowa a kowanne yini ina samun abin da bai gaza naira dubu uku ba misali da haka hemi dubu uku uku sau talatin dubu nawa dubu sittin ko ko tasa'in to za ku biya ni dubu tasa'in misali nake muku jama'a tunda akwai wanda zai iya yin abin ban da kai amma suka ce kai za ka yi to anan malamai suka ce baka ci haramun ba jama'a kun fahimci magana da kyau ku saboda a lokacin bai zamo maka mai ba wajibi sai kai zaka karantar da su ba to tunda sun dora ma ɗawaine cewa dole kai za ka yi musu su kai suke bukata don ka sa musu wani abu ka ce a biya ka ba kai laifi ba amma dai suka ce a kauce wa faɗin a biya kan shi ya fi in su suka yi tunanin su baka wani abu to wannan shine abin da zai fi zama wato abu mai kyau a gurinka a matsayinka na wanda aka ɗauka domin yin wata hidima ta addini jama'a kun fahimci magana da kyau ku da haka annabi ya ce ka nemi ladani irin ladanin da baya cewa a biya shi ladan ladanci da yake yi amma in kuka yi tunanin ba shi wani abu don ku tallafa masa wannan babu laifi insha Allah ta'ala wannan magana karanta ta a cikin fiqh sunna a shafi na 99 insha Allah ta'ala zaka same ta abu na biyu malam yace an yakuna tahiran min al hadathaini idan mutum zai kira sallah to ya zamanto yana tsarkake daga hadafi guda biyu shine fitsari da bayan gari ko kuma hadasi na janaba ko hadasi na ainihin wato fitsari da bayan gari yace lima marra fi ma yustahabbu lahul wudu saboda abin da ya gabata na abin da muka ce ya cancanta a ce an masa alwala an so a ce an yi alwala a kansa shine alwudu min alhadathaini idan mutum yana da hadasi ɗayan biyu to ya ɗaura alwala to ku lura anan idan an ce hadaf wato ana nufin ɗaya daga cikin ƙazanta guda biyu da za ta zake wa ɗan adam in ma dai ƙazanta ta bayan gari ko ta fitsari in ma kuma kazanta ta janaba ko jinin al'ada ko haila ko wani a makamancin haka to shi lada ne ana so ya zamanto ko da a ce ba shi da alwala to amma dai bayan garin da ya ko fitsarin da ya yi ne ya yi tsarki kafin ya kira sallah ko da a ce ba shi da alwala amma janabar da ke jikinsa ya riga ya je ya yi mai wanka to sannan ya zo ya kira menene ya kira sallah domin abin da ya sa neman maza ne wannan maganar wasu kuma za su iya tafiya da tunanin cewa ashe bai halatta mutum ya kira sallah ba hi da alwala ba ya kamata sai yana da alwala to ba haka magana take ba in dai kana da tsarki na fitsari ko na bayan gari ko na janaba alwala ce ba ka da ita to ya halatta ka kira menene sallah ko da ba ka da alwala amma idan kana da tsarki na kari baka yi shi ba tsarkin bayan gari ko fitsari ko kuma akwai janaba a jikinka baka yi wanka ba to bai halatta ka yi menene ba ka kira sallah ba an gane bambancin abu ya zamanto jikinka a tsarkake daga bayan gari ko fitsari ko da baka daura mai ba alwala ya zama jikinka a tsarkake daga wankan janaba ko da baka daura menene ba alwala to zaka iya kiran sallah amma in so samu ne a daura alwalar shi ma yafi jama'a kun fahimci magana misali kamar karatun alkur'ani ne idan mutum yana da tsarki na bayan gari ko fitsari ko janaba ya halatta ya dauki qur'ani ya karanta ko da ba da alwala ko bai halatta ba ya halatta ko da ba da alwala amma in so samu ne takriman lil qur'an an fi so sai ya daura menene sai ya daura alwala kun gane maganar da kyau ko to saboda haka yace yustahabbu wato an so a ce a mutum ya anya kuna zahiran min alhadafai ya zamanto yana da tsarki daga hadasi guda biyu a limamar rafi ma yustahabbu lahu wudu saboda abin da ya gabata na abin da an so a ce an masa ainihin wato alwala gaba ta ƙarshe wanda akan ta zamu tsaya malam yace an ya kuna qa'iman mustaqbil al-qibla ladani idan zai kira sallah kar ya kalli yamma ko ya kalli kudu ko ina ko arewa ina zai kalla gabar nan zai kalla sannan ya kira sallah قال ابن منذر الإمام ابن منذر يتي الإجماع على أن القيام في الآذان من السنة يا حكيتو أبن إجماع مالمي أكن cewa kiran sallah a tsaye ba a zaune ba yana daga cikin menene sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li'annahu ablagu fis sama domin ya fis sama domin ya ya ainihin wato fi isar da menene sauti yanzu da wanda ya kira a zaune wadda wanda ya kira wanda yake nesa a zaune da wanda ya miƙe tsaye ya kira shi wanne zai fi saurin jin kiransa wanda yake tsaye to saboda haka kiran sallah ana so a yi shi a menene a tsaye an samu ma ruwayo da suke nuna kan cewa bayan a tsayen kuma ana so a hau kan me wani abu mai dan tudu to amma wannan tunda Allah ya sa ga menene ga laspikar mu da sauransu to an fi son wannan to sannan kuma na daga cikin sunnar kiran sallah ne ba a kiran sallah a cikin kwaliyar masallaci dama shi karatu ya zo za mu faɗa ai eh wani zai ce to kuma malam muke yi i karatu ne bai zo ba ko ba haka bane amma yanzu da karatu ya zo sai mu nemi mafita ko eh sai a san yadda za a samu igiya ta me ta ainihin wato wannan mic din wanda za ta fita ta windo nan lada ne ya tsaya ta wajen ina masallaci sannan ya menene ya kira sallah wannan shine abin da ya fi tabbata a sunnar manzon Allah da an fara ku to za a dawo da shi ga ladanan namu suka ce da an fara wannan abun a fitar da lasfika ta windo lada ne ya fita waje ya kira sallah sannan ya dawo ciki asalin sunnar manzon Allah shine a kira sallah a wajen masallaci ba a cikin kwaryar mai ba masallaci ba amma karatun zai zo muna cikin kitabul azan din har yanzu ba mu gama ba jama'a kun fahimci maganar da kyau ko shine yace kiran sallah a tsaye shi yafi isar da menene sako yace wa anna minas sunna kuma yana daga cikin sunna an yastaqbil alqiblata bi adhani mutun ya fuskanci ina alqibla da kiran sallarsa dalika anna mu'adhdhinai mu'adhdhini rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yu'adhdhinuna mustaqbil al-qibla abin da ya sa muka ce haka malam ya ce saboda ladanan annabi muhammad ba a samu wani daga cikinsu wanda yake kiran sallah a zaune ba ko kuma yake kiran sallah yana kallon wani guri ba dukkansu ina suke kallo alƙibla jama'a kun fahimci magana da kyau ko muna addu'a abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafe mana za mu takaita a nan insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa sai mu dora ranar